الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا عشرين شدة قوة شوال هجرة النبي صلى الله عليه وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da sha uku ga watan hudu shekara ta 2026 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin minhajul muslim wannan shi ne karatunmu na nawa kenan na shidda ko? karatunmu na shidda cikin wannan littafi kenan minhajul muslim muna cikin babi na farko baban da yake bayanin wato asalin imani da Allah da abubuwan da suke yin nuni akan imani da Allah subhanahu wata'ala mun kare fasali na farko wanda yake bayani dalilai na alkur'ani waɗanda suka nuna akwai Allah subhanahu wata'ala da kuma dalilai na hankali waɗanda su ma suka nuna akwai Allah subhanahu wata'ala to sai malam yace al-fasl ath-thani fasali na biyu al-imanu shine yin imani bi rububiyyati Allah ta'ala li kulli shay'in game da aikin Allah ta'ala ga dukkan komi gaba daya komi da komi gaba daya Allah subhanahu wata'ala ne ya halicce shi ya aikata shi kuma Allah ne ke dauke da shi dole mutum ya yi imani da wannan bayan ka yi imani da cewa Allah yana nan to kuma sai ka yi imani da cewa Allah subhanahu wata'ala shi ne mahalicin duk komi gaba daya shi dai Allah na wanda yana nan din to kuma shi ya samar da wannan duniya kuma shi ke tahe da ita shi ke dauke da ita shi ke bata shi ke hana ta shine ma'anar imani da rububiyya ma'ana aikin Allah subhanahu wataala kaga aikin Allah kuma ai ba dai bane ayyuka ne masu yawa malam yace yu'minul muslimu musulmi yana ba da gaskiya bi rububiyyatihi ta'ala da rububiyya ta Allah ta'ala li kulli shay'in ga komi da komi wa annahu kuma musulmi yana ba da gaskiya da cewa la sharika lahu Allah ta'ala babu abokin tarayya gare shi fi rububiyatihi a cikin aikin shi li jami'il alamin ga dukkanin talikai gaba daya talikai sune wanda ba Allah ba in kana so ka gane haka sai ka karanta labarin da Allah ya bada na tambaye da fir'auna ya ma annabi Musa qala fir'aunu wa ma rabbul alamin Fir'auna ya ce wane ne ubangijin talikai? Sai annan Musa ya ce mai rabbus samawati wal ardh. Amma bainahuma in kuntum muqinin. Ya kala can gaba ya ce rabbul mashriqi wal maghribi wama bainahuma in kuntum taqilun. Wannan shine ake ce ma Allah subhanahu wataala. Wa musulmi yayi imani da cewa Allah ta'ala shine wanda yayi wannan duniyan ya halicci komi a cikinta don halittu gaba ɗaya Allah ya halicce su kuma Allah bai da abokin tarayya a ciki me yasa musulmi ya yi imani da haka ɗin malam ya ce wa zalika li hidayatin lahi ta'ala lahu awwalan abinda ya sa musulmi ya yi imani da haka saboda da farko Allah ya shiryar da shi musulmi din ma'ana a cikin rayuwarka a cikin tashinka da kai zuwanka duniya a cikin jininka akwai wannan shirya din Allah ya shirya da kai ya nuna cewa duniyar nan ta Allah ce komi da ke cikinta Allah ya halice shi kuma Allah ta'ala ya ce wallazi qaddara fahada Allah ta'ala shine wanda ya kaddara kuma ya shiryar kuma Allah ta'ala ya ce wa dainahu najdai mun shiryar da shi hanya biyu kuma Allah ya ce inna dainahu sabila imma shakiran wa imma kafura lalle mu mun shiryar da mutum hanya mun gwada mashi hanya mana a cikin jininka a cikin jikinka Allah ta'ala ya sa maka wannan shari'a din yasa karamin yaro ba wazi aka yi ba komai ba kawai sai kaga yana yana gayin tauhidi da bakin shi wanda a cikin jikin shi yake tauhidi na rububiyya ko ba haka ba ba koya mai aka yi ba kaga yana dan Allah dan Allah ka, dan Allah mahalicin babanka kawai ka gaina ta zubo su kalmomi wanda ba wurin wani yaji ba saboda shari'a ce ta Allah Allah subhanahu wataala ya shirye da shi to saboda ita wannan shari'ar wadda dama Allah ta'ala ce fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah halitta Allah ce wadda Allah ya halicci mutane akan ta babu canji ga halittan Allah subhanahu wataala ذلك الدين القيم wannan shine addini mai kake walakinna aktharun nasi la ya'lamun sai dai mafi yawan mutane ba san haka ba to da farko kenan summa lil adillati an naqliyati wal aqliyati bala yace sa'an nan kuma musulmi yana ba da gaskiya ga cewa Allah ta'ala shi wannan duniyar gaba daya saboda dalilai waɗanda aka ciro su a cikin shari'a da kuma dalilai waɗanda aka ciro a cikin hankali saniyan abu na biyu mana abubuwa biyu suke nuna mana cewa Allah ya halitta nan a cikin jinin mu akwai wannan sa'annan kuma mun tashi an samu makaranta muna karanta muna gani shine abin da malai yake sa'annan kuma Allah ya ba mu hankali mun girma da hankalin mu muna tunani muna ganin wasu abubuwa masu tarin yawa suna nan ba yiwa a ce su suka yi kansu kuma ba yiwa ce suke tahiya da kansu a ce Allah ne yi su kuma shi ke tahiya da su na ganewa ko? to kamar yadda malaye magana ta a cikin wancan fasalin na farko game da akwai dalilai na cirowa akwai kuma dalilai na hankali waɗanda suke nuna akwai Allah to nan mamalin zai ƙara kawo na irin waɗannan dalilan na cirowa da kuma dalilai na hankali waɗanda suke nuna Allah ta'ala shi ke ɗauke da duniya shi ne ma ce aladilatun naqaliya dalilai na cirowa na farko ikhbaruhu ta'ala ba da labarin da Allah ta'ala yayi ar-rububiyyatihi game da aikin shi bi nafsihi da zatin shi ga wuri can zo ga wuri can ka wuri nan wajen bi nafsihi Allah ta'ala da zatin shi ba da labari إذ قال تعالى سبحانه الله تعالى ياتي في الثناء على نفسه a wurin yaban da ya makan shi Allah ta'ala ce alhamdulillahi rabbil alamin yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahaliccin talikai gaba daya kaga Allah subhanahu wataala ya yabi kanshi Allah ne kadai ke yaban kanshi sai kuma Allah ta'ala ya yarda ka yabi kanka ba don girman kai ba ba don kasaita ba in an tambaye ka kai wane ne to sai ka yabi kanka sai ka faɗa abubuwa na yabo gare ka don ba za ka faɗa abubuwa na batunci ga kanka ba amma ka kawai ka zanna ka ce to jama'a yau zan muku bayanin kaina haka kawai ba ta bukata to Allah ba ya san wannan amma mutane ne suka tambaye ka to sai ka yi bayani kanka wanda kadai yake tashi ya bayani kankan shi kuma babu wani laihi sai Allah ta'ala mai duniya gaba daya to kaga nan Allah ta'ala ya ce yabo da godiya sun tabbata ga Allah wani Allah rabbil alamin wanda ya halicci talikai gaba daya alamin jami ne na alam al'alam ko shine kullu ma shi wallah duk wanda ba Allah ba kuma an kira shi da wannan suna ne saboda me saboda yana yana nuna akwai Allah su duniya gaba ɗaya duk halittu gaba ɗayansu abinda yasa ake ce musu al'alam saboda suna nuni akan Allah alama ne akan samuwa Allah su domin ba su suka samu kansu ba Allah ne ya kawo su to shi yasa ake kiran su da al'alam wa qala fi taqriri rububiyyatihi Allah ta'ala kuma ya faɗa a cikin tabbatar da rububiyya tashi Allah ta'ala ya ce qul man rabbus samawati wal ardi qulillah Allah subhanahu wataala ce ka ce musu man rabbus samawati wane ne malicin sammai bakwai wal ardi da kasai bakwai qulillah Allah ya ce ce musu Allah ne wa ya halicci sammai guda bakwai wa ya halicci kasai bakwai wa ya samar da su wa yake rike da su har zawa yanzu ba su samu matsalar komi suka kare suka lalace ba ka ce musu Allah ne wannan kaga nan ba Allah ta'ala ya tabbatar da wato shine rabbu rabbu samawati wal ardi wa qala fi bayani rububiyyatihi wa uluhiyyatihi kuma Allah ta'ala ya faɗa a cikin bayanin wato rububiyyar shi da kuma uluhiyyar shi mana kasancewa shi shine malici da kuma kasancewa shi shine abin bauta shi kadai Allah ta'ala ya ce rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin Allah ta'ala shine makagin sammai bakwai da kasai bakwai da abin da ke tsakanin su in dai kun kasance masu yaqini ne ku masu tabbas la ilaha illa huwa kuma babu abin bauta da gaskiya sai dai shi malicin sammai bakwai din da kasai bakwai yuhyi wa yumit Allah ta'ala shine wanda yake rayawa kuma Allah ta'ala shine wanda yake kashewa rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin Allah ta'ala shine mahalicinku kuma shine mahalicin wato uwayenku na farko ba na kakanninku da uwayenku da kakannin uwayenku haka dai abin da ya tafi duka Allah ta'ala shine mahalicin su kaga da waɗannan ayoyi dalilai ne na cirowa da aka samu daga alkur'ani mai girma waɗanda suke mana bayanin cewa Allah subhanahu wataala shine mahalicin kowa ko وقال في التذكير كما الله تعالى يا فدا ورين تناتروا بالميثاق game da alkawari allazi akhadahu wanda Allah ya karbe shi alal bashar akan ainihi dan adam wa hum fi aslabi abai alali su suna cikin tsatson uwayensu bi an yominu bi rububiyyati lahum cewa su ba da gaskiya da rububiyya ta Allah ta'ala gare su wa ya buduhu kuma su bauta ma Allah shi kadai wala yushriku bihi ghayrahu kada su hada wadin Allah da Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ce wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum ka tuna lokacin da Allah mahaliccinka ya karbi daga ƴan adam daga bayansu ko daga bayan zuri'arsu Allah subhanahu wataala ya karbi alkawarinsu cewa wa ashadahum ala anfusihim Allah ya shaidar da su akan kansu alastu bi rabbikum shin ba ni ne Allah mahalicin ku ba qalu bala suka ce eh Allah ta'ala kai ne mahalicin mu shahidina mun yarda mun shaida kaji anan ma Allah subhanahu wataala yana tabbatar da cewa mi Allah ne mahalicin kowa da kowa alastu bi rabbikum ba ni ne Allah mahalicinku ba wanda na halice ku wanda nake tarbiyyanta ku nake renan ku nake ba ku ci nake shayar da ku nake ba ku sutura nake ba ku kuɗi kasuwanci aikin yi duk abin da zaka samu a cikin wannan duniyan to daga Allah subhanahu wataala ne duk cikin renan da Allah yake maka ne ka samu wannan abu in ka samu matsayi in ka samu makami in ka samu gushin aiki in ka samu shugabanci in ka samu ilimi ka samu kuɗi ka samu lafiya ka samu aure ka samu zuriya ka samu karuwa ta aure kai ƙarin aure ka sake gida ka ƙara wani gida ka sake mota ka ƙara wata kai moto kai ta abin da ka samu duk wata karuwa ta rayuwar ka to yana cikin rububiyya ta Allah subhanahu wataala mana ba wayanka ciki ba dabaraka yawwa kai dai ka zamanto mi kawai sababi ne abubuwan da kake sababi ne amma mai badawa shine Allah subhanahu wataala wa qala fi iqamati al-hujja Allah ta'ala ya fada a wurin tsaida hujja alal mushriki daga mushrikai wa ilzamihim biha da kuma tilasta musu da wannan hujja din Allah ta'ala ce qul man rabbus samawati sab'i kace musu wane ne mahalicin sammai bakwai wa rabbil arshil azim kuma wane ne makagi mahalicci ubangijin al'arshi babba sayaquluna lillah za su ce wa na Allah ne in ka tambaye su ma mushirkai ba waɗanda ba su yarda da Allah subhanahu wata'ala shine za su bauta ma ba Allah ce in ka tambaye su wane ne wanda ya halicci sammai bakwai wane ne wanda ya halicci al'arshi mai girma cewa za su yi Allah ne Allah ya ce qul afala tattaqun ka ce musu shin dan me ba za ku ji tsoron Allah ba dan me ba za ku bi dokan Allah ba dan me ba za ku yi ma Allah subhanahu wata'ala da'a ba dan me ba za ku yi abin da Allah ya sanya ku ba ba za ku bar abin da Allah ya hane ku ba saboda alhali Allah ta'ala tunda shi ne wanda ya wannan wa ya kamata abu doka shi Allah ba wani ba duk wannan abubuwa babu wanda ya sai halice su in ba Allah ba sun ma kowa girma al'arshi ya fi duniyar nan su nawa girma kowa ke ya halitta shi sama din nan ƙasan nan da kake takawa wa ke ya halitta ta lokacin da ya halice su ba kowa ba ba halitta cikin duniya su kada ya fara halitta to kai ba kanan ya za kai ka samar da kai ba kanan ya za ka samar da abu ba a yi ka ba tukuna ma sai da aka yi wannan duniyan aka shimfiɗa ta aka sa mata da abin da kake bukata aka shirya ta kamar gida ne ba kamar yadda ka in kayi gida ba ka tahiya cikin shakara in kayi sabon gida ko da ba ka da kuɗin sabon kayan da za ka koma sai ka ɗauki tsohin kayan ka kai can ba ka ta yi haka don kawai ka zangi kwana ga ƙasa to sai da aka shirya aka yi shimfiɗa aka aje kujeru aka kawo komi da komi sai Allah ta'ala ce to kai mutum taho ga duniya da na yi ta saboda kai to kaga kenan sai da ma aka yi ta sannan kai ka zo duniya to ina kai ina halittata alhali kai lokacin da aka samar da ita ba ba kanan Daga arna mushrikai maguzawa waɗanda ba su ba da gaskiya ga Allah ta'ala ba da alkur'ani da manzan Allah ba sallallahu alaihi sallam in an tambaye sa aka matsa musu cewa suke Allah ne. Shi kaga dalili ne da yake nuna cewa lalle akwai Allah subhanahu wataala wanda ma suke kiyayya da shi sun yarda akwai shi kuma sun yarda ma shi ke ɗauke da ɗawainiyar duniyar gaba ɗaya. da kuma laraba da larabci suna karin magana suna cewa alhaqqu ma shahidat bihi al'adau gaskiya ita ce abinda makiya suka yarda da ita makiyinka ne akan abinda kake amma kuma ya yarda da abinda kake shine gaskiya kaga ya tabbata gaskiya kenan kamata ya ce ƙarya ce ba gaskiya bane Allah ya sa mu dace na biyu malam yace ikhbarul anbiya'i walmursalina ba da labarin da annabawa suka yi da manzanni bi rububiyyatihi ta'ala da aikin Allah subhanahu wata'ala wa shahadatihim alaiha ko wa shahadatuhum alaiha da kuma ba da shaidar su akan rububiyya din wa iqraruhum biha da kuma tabbatar wasu da rububiyya fa adamu alaihi salam annabi adam aminci Allah ya kara tabbata a gare shi qala fi du'aihi ya bada a cikin addu'a shi rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin annabi adam ya ce rabbana ya Allah malicin zalamna anfusana da ni da matata mun cuci kanmu mun zalunci kanmu mun tawaye kanmu mun tawaye makanmu haƙƙin da ya kamata mu cika makanmu wa in lam taghfir lana Allah in baka yi mana gafara ba wa tarhamna Allah in baka tausaya mana ba lanakunanna minal khasirin lalle za mu kasancewa daga cikin asararru kaga ya tabbatar da bi yace rabbana ya Allah mahalicin mu ya rabbun mu ya mai renan mu ya wanda ya halice mu shi kadai wanda baya da abokin tarayya wa nuhun annabi nuhu alaihi salam shi ma qala fi du'a fi shakwahu ilayhi ya bada a cikin koken da ya yi zuwa ga Allah ta'ala madaukakin sarki cikin kukan da ya kai ƙarar da ya kai wurin Allah ya ce rabbi inau masu ni wata baru mallam ya zai humalu wa waladuhu illa khasara ƙage ƙala nuhun rabbi ke annabi nuhu ya ce ya Allah mahalicci na ina lalle su mutane na da ka aiko ni wurinsu a sauni sun saba mani sun ƙi biyayya gare ni na gaya musu sun ƙi ɗauka wattaba'u sun bi man lam yazidhu maluhu wanda dukiyar shi bata kare shi da komi ba wa waladuhu iyan shi ma basu kare shi da komi ba illa khasara sai tabewa mana sun ƙi ban addini sun bi duniya sun bi wanda yake da ɗiya da yawa da dukiya mai yawa saboda suna ganin shi ne mai rabo ni kuma talaka ne ba ni da shi shi yasa suka kibi na su kuma waɗannan da dukiyarsu da ɗayansu ba su kare su da komi ba sai asara saboda shirka suke da Allah ba su bauta ma Allah to Allah subhanahu wataala yana baka ƴaƴa ne saboda ka horar da su ga addinin Allah kamar da su bayan Allah na kwarai su tsaya su bauta ma Allah zamanto ƴaƴa na kwarai ƴaƴa na kirki na gari waɗanda za su zamanto abin alfahari ga unguwa abin alfahari ga gari abin alfahari a ƙasa abin alfahari ga al'umma waɗanda za su zanki kawo ayyukan ci gaba a cikin al'umma ba waɗanda kullum ba su da wani aiki da za a ji gare su ba sai aikin asha sai tir da Allah wadare ake musu waɗanda ai ba ya'ya ba ne ‘ya'yan ƙwarai su ne ‘ya'ya waɗanda kullum in safiya ta za su ta yi wurin aiki wani lokaci za su je makaranta koyon addininsu ko koyon duniyarsu wasu dai su kasuwancinsu ba su jan magana ba su ɗauko ma magana su ne yaya na ƙwarai to Allah ya baka wannan kaga sai ka yi alfari ka yi godiya ga Allah subhanahu wata'ala haka kudi Allah ya baka ba dan kai ma sha'a ba ba dan kai sharholiya ba ba dan kai abin da ka ga dama da su ba Allah ya baka Allah yana baka kudi ne saboda ka nemi lahirar ka da su ka taimaki addinin musulunci ka taimaki yan uwa na kusa ka taimaki dangi ka taimaki makwabta ka taimaki duk wani wanda ka sani da bakin gwargwadon yadda kake iya taimaka mashi ka taimaki kuma addininka inda kake gudanar da addini ka tsaya ka yi mi ka tsaya a gyara wurin duk abin da wurin ke bukata ka yi karhin abin ka bada amma ba ba ka dukiya ba kana musulmi amma ba ka aikin Allah kana musulmi kana sharholiya da dukiyarka kana masha kana taka dokokin Allah abinda Allah ba ya so ka yi da wannan dukiyar shine kake yi kaga irin wannan dukiya me za ta kara maka ba za ta kara ma komai sai asara to irin wannan abin zai samu ka samu riba wurin Allah haka ne ba za ka samu karuwa wurin Allah ba sai dai tabiyo to shine annabi nuhu alaihi salam yake kuka da irairan waɗannan mutane cewa ga yadda suka yi wa qala kuma wani wuri Allah ta'ala ya ce annabi nuhu ya ce rabbi inna qaumi kazzabun ya ubangiji Allah lalle mutane na sun karyata ni faftah baini wa bainahum fatha ka ka abin nan kai hukunci tsakani na da su shine malam fafta ka raba tsakani na da su kawai wa najjini wa man ma'iya Allah ka tseratar da ni da duk wanda yake tare da ni min alqawmi zalimin daga mutane waɗanda suke azzalimai wa man ma'iya min almu'min nake sun cewa da wanda yake tare da ni daga cikin masu imani ko yawwa to Allah ta'ala ka tseratar da ni daga barin su daga waɗancan mugayen mutanen kaga nan ba sai yace mi rabbi ya Allah wurare da yawa fa da'a rabbahu anni maghlubun fantasir ya kira Allah ta'ala malikin shi ce ya Allah lalle ni an rinjaye ni saboda haka Allah ka kawo man dauki wa qala ibrahim alaihi salam annabi ibrahim ba amince Allah ya kara tabbata gare shi ya faɗa fi du'a'ihi li makkata a cikin addu'a da ya ga garin makka haramillah ash-sharif haramin Allah wanda yake mai daraja mai daukaka da annabi Ibrahim ya ce wali nafsi da kanshi ya ma kanshi addu'a wa zurriyati kuma ya ma zuriyar shi addu'a yace rabbi ja'al hadha al-balada amina Allah ka sanya wannan garin amintaccen gari mai kwanciya hankali mai natsuwa garin gaba ɗaya ma addu'a wa junubini kuma Allah ka tseratar da ni wa baniya da ƴaƴana an na'budu al-asnam kan mu je muna bauta ma gumaka kaga yayi addu'a da addu'a da yi da waye kira Allah yace rabbi ja'al rabbi asalin rabbi din nan rabbi ne rabbi sai aka shafe mi ya'un da haka annabi ibrahim alayhi salam shi ma kaga ya tabbatar da rububiyya ta Allah subhanahu wataala cewa Allah ta'ala shine malicin komi kuma shine malicin kowa wa qala yusufu alayhi wa ala nabiyyina afdalus salati wassalam annabi yusuf ma ya faɗa amincin Allah ya ƙara tabbata gare shi da annabinmu gaba ɗayansu. Bisanahi Allah a cikin yabo da ya yi ga Allah subhanahu wa ta'ala, alallahi ga Allah wa duwayi yau da kuma kiran Allah da yi, ya ce, Rabbi, qad ataitani min al-mulk, ya ce, Ya Allah mahalici na, lalle ka bani wani abu na mulki. Kaga ya tabbatar da ba ƙoƙarin shi ba ne ba kwazon shi bane ba wayen shi bane yasa ya samu mulki Allah ne ya bashi wa allamtani kuma Allah ka sanar da ni min tawilil ahadith daga ainihi fassaran mafarkai fassaran labarai ka bani wani abu daga cikin sanin labari da kuma fassaran mafarki kada wanda ya mafarki zan iya fassara mashi bayyana mashi abinda mafarkin nashi yake ne fatirus samawati wal ardh Allah ta'ala kai ne makagin sammai bakwai da kasai bakwai an tawaliyi fi duniya wal akhirah Allah kai ne masoyina a duniya kuma kai ne masoyina a lahira tawaffani muslima Allah ka karbe ni ina musulmi ma'ana ka karbi rayuwata alhali ina musulmi halin kasancewa ta musulmi sadaka musulmi babban suna ne wurin Allah ya fi kowane suna da za ka zana makanka a cikin addini babu kaman mi kaman musulmi tawaffani muslima Allah ka karɓi rayuwata ina musulmi wa alhiqni bis salihin kuma Allah ta'ala ka hada ni da salihan bayi irin addu'a da annabi Ibrahim shi ma ya ce alhiqni bis salihin Allah ka rizkar da ni da wa mutanen kwarai shi ma kakan nashi to jikan ma ya faɗa haka ko kuma ɗan jika ma ya faɗa haka nan shi ma ya roƙi Allah ya ce wa alhiqni bis salih bara ka dukkanka to dole sai kai wanka in ba ka bakkanka sai ya dishe din nagartaka kana buƙatar ka zaman to tare da managarta na kwarai tare da su kaga bai shi kanshi ba bai ce ka Allah karbe ni musulmi ka kai na aljanna ba yace Allah ka karbi rayuwa ta musulmi kuma ka hada ni da wa da mutanen kwarai mana in na mutu to in tayi cikin bayan Allah na kwarai kana bukatar kasancewa ka tare da bayan Allah na gari ko a duniya ko a lahira wa qala Musa fi ba'd talabihi annabi Musa alayhi salam shi ma a cikin wadansu bukatun shi da ya gaya ma Allah subhanahu wata'ala shi ma ya ci rabbi shrah li sadri yace rabbi ya Allah malicina ishrah li sadri ka bude mani kirjina ka yalwata mu mana ka bani kirji mai fadi ka bude shi amma yanda Allah ya ce ba Nabi sallallahu alaihi wasallam nashrah laka sadrak shin ba mun bude maka kirjinka ba kuma Allah ya ce ba man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam duk wanda Allah ta'ala yake so ya shirye da shi sai Allah ya bude kirjin shi ga musulunci wani da Allah ya ce ba man sharaha Allahu sadrahu lil islam shin wanda Allah ta'ala ya bude kirjin shi saboda musulunci dai yake da wanda Allah ya kulle mai kirjin shi bai shiga musulunci ba kaga ba su zama daya to da haka kenan annabi Musa alayhi salam ya roki Allah ya ce rabbi shrah li sadri ya Allah malici na ka bude mani kirji na ka yalwata mani shi yalwan kirji shine wato ka zamanto cikin farin ciki ka zamanto cikin yalwa ka zamanto cikin murna game da addininka ka zamanto kuma kana iya ɗaukan kana iya zama kana iya cuɗanya da kowa kowa ka aje shi wurin shi shi ake ce mai yalwan kirshi kowane mutum ka iya mu'amala da shi duk lokacin da kake mu'amala da mutum ka san da wa kake wane ne wannan ka san shi to ya ka tunda ka san shi ya kamata kai mashi mu'amala daidai shi kakka mai mu'amala mu'amala wanda ya yi shi ko wanda bai kai shi ba in kaga mutum na irin wannan mu'amala a ce kai mutane wurin ka duk ɗaya ne da mai hankali da mara hankali wurin ka duk guda ne gaskiya da zaka gaya mai hankali mara hankali ma haka zaka gaya mutu ka kai ma baka na hankali kai ma mahukacin cikin riga ne magana da zaka gaya babbai ta zaka gaya mai yaro kuma mutane magana da gwargwaron mi hankalinsu sai su ɗauka to sai Allah ta'ala ya ma yalwake bisa nan zaka iya irin wannan rayuwa ba haka ba sai ka baka iya zama da mutane sai dai kana iya zama da wasu da mutane guda kawai kai kai hi guda ne kawai to ka zamanto fasfartu kawai kowa kana iya zama da shi ka zamanto hiyar da takobi ma wadda take da kai hi biyu to kai ka wuce ma wurin to in ka ga haka nan kana da kirji wanda yake mai faɗi ka ba hanya ta kwarai kenan ka ba hanya annaba da manzanni ka ba hanyar bayan Allah na kwarai waɗanda suke koyi da annaba da manzanni ku kaga annab Musa yace rabbi shrah li sadri sai yace wa yassir li amri kuma Allah ka sauƙaƙe mani sha'anina sha'aninan nan wanda za ni ta in tinkari fir'auna ya zo man da sauƙi kawai in ji shi kawai ba wata wahala cikin shi wahlul uqdatan min lisani kuma Allah ta'ala ka warware mani kullin da yake cikin harshe na in aka yi haka yafqahu qawli sai su gane magana ta amma in dai kullin na nan cikin baki na to ba za su fahimci magana ta ba waj'al li waziran min ali kuma Allah ta'ala ka sanya mani mataimaki daga cikin wato iyali na cikin iyali na waɗanda za su kama mana aiki to kaga nan Musa ma ya tabbatar da rububiyya ta Allah subhanahu wataala yace rabbi ya Allah mahalicci na wa qala harunu li bani isra'ila annabi haruna ma ya faɗa ma bani isra'ila yace wa inna rabbakumur rahmanu fattabi'uni wa ati'u amri yace wa inna rabbakum lalle Allah mahalicinku ar-rahman shi ne mai gaman kyauta duniya da lahira ko ko mai gaman makyauta duniya yawa mummuni yawa kafiri wata bai yuni saboda haka to ku bi ni wa ati'u amri kuma umarni da nake ba ku yi mana da'a baya annabi Musa ya tafi ya gana da Allah subhanahu wataala abin ya faru ko ko shine sai suka ce mai lanna baraha alayya akifina hatta yarji'a ilaina Musa suka ce wannan dan marakin da Samiri ya kirkiro mana shi ya hido mana shi yace mu Allah ne muna nan ba za mu gushe muna lazumta akan shi ba har sai annabi Musa ya dawo ya gaya mana gaskiya annabi Musa yana zuwa ya ce Harun ma mana aka ibra'aitahum dallu kai Haruna me ya hana ka ka hana su wannan aikin kana ka sun bace bayan Allah ce sun yi ƙarfi na ne na gaya masa amma sun ki ɗauka Allah tattabin a fasai ta amri ƙala yabna umma la ta khud bi lihiyati wala bi inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila wa lam tarqub qawli na ji tsoron haka ne shi yasa Allah ya samu dace wa qala zakariya annabi zakariya ma ya faɗa istirhamihi a cikin neman ramashi da wurin Allah ya ce rabbi Allah inni wahana al'azmu minni lalle ni kashi daga gare ni yayi rauni washalar rasu shaiba kuma kai ya kunni da ya kunni da furfura ya kama da wuta furfura kenan walam akun bi du'aika rabbi shaqiya ni ko ban kasance tababbe ba game da roƙonka ya Allah malici na kaji bayan ya tsufa ne fa ya kai inda wato da namiji bai cika haihuwa wurin ba amma ya roki Allah subhanahu wataala wanda Allah ta'ala ya so ya bashi ɗaɗin, ya kaddara sai ya bashi ɗa a daidai wannan wurin kuma ya amfane shi kuma ya ga amfanin ɗan. bayan ya tsuba yake roƙo Allah rabbi inni wani al'azmu minni me yasa wannan addu'a saboda ya ga Maryam ta burge shi matashiya ce yar shi ce ɗan mai gidansu ce amma ga ta nan ta tashi ba ta da aiki sai mi sai ibada kullum tana masallaci tana gyaran masallaci tana ta kaɗaita tana bauta ba ubangiji Allah subhanahu wata'ala tana ta ibada sai abin ya burge shi hunalika da a zakariya rabbu qala rabbi hab li min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a can ga abin da ya faɗa nan kuma ga abin da Allah ya ce ya kara baki rabbi inni wahana al'azmu minni washta'ala ar-rasu shayba wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiya ni kuma Allah ta'ala dai ina kira ka kana karba mani to ina so wannan addu'a ma karba mani ita amma fa ga uzuri na na tsufa kaina ya kama da hurhura mana na tsufa tsuman da da wuya in haihu amma kuma na san a wurinka Allah ta'ala abu ne mai sauki haka dai shi ma ya kira Allah da sunan shi rabbi wa qala fi du'aihi kuma ya faɗa a cikin addu'a da yayi yace rabbi la tazarni farda yace ya Allah kada ka balni ni kadai wa anta khairul warithin alhali Allah ta'ala kai ne mafi alherin masu gado Allah ji fasta jabna lahu wa wahabna lahu yahya sai muka karba mai addu'a shi kuma muka bashi kyautan dan shi annabi yahya kenan wa qala isa annabi isa ma ya fada fi ijabatihi lahu ta'ala a cikin karɓa kiran Allah subhanahu wata'ala da ya yi mashi ya ce ma ƙultu lahum illa ma amartani bi ban gaya musu komi ba sai dai abin da ka bani umarni da in gaya musu me kace in gaya musu a ne budullah rabbi wa rabbakum cewa ku bauta ma Allah mahalicinku ku bauta ma Allah mahalicina shi kace in gaya musu kuma na gaya musu amma sun ƙi saurare na na ba su mamaki yadda na zo duniya na ba su mamaki na ɗauki hankalinsu na zo da abin da ba a taɓa gani ba a ce jariri cikin tsumman goyo har yana ba magana ba yana ma wa'azi kuma har yace ma an ba shi littafi kuma an san ya sha annabi ta ɗumuwa irin na manya shi yasa suka rikice ya Allah amma ni abin da na ce masu ce musu na yi inni abdullahi a taniyar kitaba waje alani nabiya ce musu na yi ni bawan Allah ne Allah ba ni littafi ya sanya ni annabi ga abubuwan da na gaya musu wa kuntu alaihim shahidan ba dum tufi falamma tawaffaitani kunta anta ar-raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid kadi ba ka gani tausayi irin na annaba ranar alkiyama ba abinda zai faru tausayi ne sun ce mai Allah kuma ya san sun yi sun ce mai dan Allah ya san sun yi amma kuma yake cewa in tu'azzibu fa inna mai ibaduka wa in taghfir lahu fa innaka antal azizul hakim ana abu sai annabi kai baka iya yasa ba haushi da hikima an kace hakuri sai ce sai annabi kaga irin wannan hakurin kana yin shi su annabawan fa su kusan abubuwan ga hannunsu suke da azabar da rahama kusa Allah ya mika musu ita ga hannunsu amma ba su ɗaukar ɓangare guda ɗaya sai su tausaya ma bayan Allah ba haka ake so kai ma kai kokari kai koyi da su ka zanke tausayi ka zanke tausaya ma bayan Allah subhanahu wataala ka zanke musu uzuri wa qala mukhatiban qaumahu kuma Allah ta'ala ya faɗi cewa annabi Isa ya faɗa yana ma mutanen shi magana ya bani Isra'ila yace ya ku bani Isra'ila ubudullaha rabbi wa rabbakum ku bauta ma Allah subhanahu wataala wato ubangiji na kuma ubangiji ku innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi aljanna cewa duk wanda ya shirka da Allah subhanahu wataala to lalle Allah ya hana mashi aljanna haramun ce gare shi kuma wahun nar kuma makomarsa wuta ce kuma lil zalimin min ansar kuma zalimai ba su da mataimakan da za su taimaka masu su tsamo su daga fadawa cikin wutar jahannama Allah kiyaye wannan bala'in shirka kenan wa nabiyuna muhammadun sallallahu alaihi wasallam annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wala ikhwanil mursalin tsira da mun Allah ya kare tabbata gare shi da yan uwan shi ma'aika kana yaqulu indal karb manzo Allah ya kasance yana yawan fadi a wurin bakin ciki a wurin damuwa la ilaha illa allahul azimul halim babu abin bauta da gaskiya sai Allah mai girma mai haƙuri la ilaha illa allah rabbul arshil azim babu abin bauta da gaskiya sai Allah malicin al'arshi mai girma, la ilaha illallah, babu abin bauta da gaskiya sai Allah rabbul samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim, malicin sammai bakwai, malicin kasai bakwai, malicin al'arshi mai girma. Annabi sallallahu Alaihi wasallam yana faɗin haka. Kaga ya yi amfani da kalmar rabbu ko? Ba wurare da dama. اللهم رب جبريل وميكائيل ورب جبرائيل وميكائيل فاطر السماوات والارض غاسنا دوyi da dama annabi sallallahu alaihi wasallam da yana faɗin su da haka malam yace fa jami'u ha'ula'il anbiya'il mursali dukkanin waɗannan annabawa din da manzanni gaba daya wa ghairim da wani su ma min anbiya'illahi wa rusulihi daga cikin annabawan Allah da manzannin Allah alaihi musallatu wassalam tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare su kanu ya tarifuna sun kasance suna yarda suna tabbatarwa bi rububiyyatin lahi ta'ala da rububiyyan Allah subhanahu wata'ala mana suna furici suna tabbatarwa suna yarda suna nuna mutane ba babu wani Allah in ba Allah mahalicin kowa ba wa yad'unahu biya kuma suna roƙon Allah da rububiya ɗin suna cewa rabbi kusan yawancin addoyin annabawa kashi tara da rabi da wani abu don rabbi suke cewa su suna amfani ne da rabbi daga cikin sunayen Allah masu yawa ga sunan cikin ƙur'ani dukkansu za ka ga kamar yadda muka ba da misali kuma suna nan birjik cikin alƙur'ani mai girma dukkan suna cewa rabbi ko rabbana ko ba haka ba annabi Ismail da annabi Ibrahim me suka ce rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana waj'alna muslimain laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul alhakim dukkansu suna kiran Allah subhanahu wataala ne da sunan shi na rabbu dukkansu gaba daya kuma suna so su tabbatar maka da cewa Allah ta'ala shine mahalicin komi kuma shine wanda yake dauke da dawaniyar kowa wa huma atammun nasi ma'arif kuma su annabawa su ne suka fi mutane cikakken ilimi ilimin su cikakke ne su damun da za su ba da labari da shi to shi kenan domin Allah ne ya gaya musu abin ba irin naka ba ne sai ka yi ta nema ka sha wahala wanda yake koya ma watakila wurin gaya ma wani abu ya kuskure suna su ba kuskure to kaga sun yi mutane cikakken ilimi wa akmaluhum uqulan kuma annabawa sun yi mutane cikakken hankali ko ba haka ba su kullun cikin me suke yawwa kullun hankalinsu cikakke ne har su koma wurin Allah subhanahu wataala zabanin duk wanda ba su ba duk mai ilimi yawwa mai ilimi wani lokaci ma yana iya amfani da wata damuwa ya baka ilimin ba daidai ba wani na iya bata mashi rai ko ba gaba wani yana iya bata ma malami rai ana iya bata mai rai a cikin gidan shi ya hito ya huce gare ku ku ɗaliban shi ya gaya maku wani abin ba daidai ba ko kuma yana iya tashi baya da wani abu da yake so a rayuwar shi ran nan za a karatun kuma babu wannan abin da yake so ya amfani da shi ga kanshi ko a cikin gida babu mana dai wasu abubuwa waɗanda suke ɗan taɓa hankalin malami suna iya samu amma banda annabawa domin su annabawa mala'ika ne zo ya gaya musu saƙon to bai kamata kuma a samu matsala ba wurin isar da wannan sakon ba ya zama zala ya ce ni ina faɗin gaskiya in yana cikin horin ciki ko yana cikin ɓacin rai ni duk gaskiya nake hori ko ba haka bane to amma wanda ba su ba zai faɗin gaskiya cikin abin nan farin ciki kuma ya faɗe ta cikin bakin ciki sai dai akan iya samun matsala wata rana musamman inda ɗaliban su suka mai laifi kaga sai ya huce haushi kansu sai shaidan ya amfani da shi ya huce haushi kansu ya gaya masa amma ba daidai ba ko ba haka ba yawa to annaba su suka yi kowa hankali cikakki wasdaqahum haditha kuma annaba su ne suka fi mutane gaskiyar labari duk wani da zai zo ya gaya ma wani labari to na annaba ya fi zama na gaskiya duk gaskiyar wancan wa arafuhum billahi ta'ala sannan kuma annabawa sun fi kowa sanin Allah min sa'iri khalqi fi hadhihi al-ard daga dukkanin halittun Allah gaba daya a wannan kasar da muke rayuwa a cikin duniyar na annaba sun yi kowa sanin Allah domin in ba da su kai ba za ka san Allah ba yadda ya kamata in ba da annaba ba ka san ƙur'ani ka zo ka karanta siffofi da sunayen Allah da ayyukan Allah cikin ƙur'ani duk ba za ka iya karanta ba to da haka kenan su ma annabawa ba da labarin da suka yi game da rububiya ta Allah ta'ala wato dalili ne da aka ciro cikin alƙur'ani mai girma wanda yake nuna haka wanda yake nuna lalle Allah ta'ala shine ke dauke da duniya na hudu malam yace imanul balayini wato imanin biliyoyin mutane dubin miliyoyin dubin mutane miliyan dubu ai shine biliyan min ulama'i daga cikin malamai wal hukama da da kuma aine masu hikima malamai sune waɗanda suka san addini a suka san shari'a suka san duk abubuwan da ya kamata a bauta ma Allah subhanahu wataala hikimomi malamai masu hikima su kuma sune waɗanda Allah ta'ala ya ba su ilimin kuma ya ba su wata hikima muna gane kusan dai da abu guda ɗaya ne malaman su ne masu hikima duk malami yana da hikima yawa kuma duk mai hikima yana da ilimi domin in ba da ilimin ba ba hikimar mai amfaninta ilimin ne yasa aka sami hikima bi rububiyyati ta'ala suma sun yi imani da rububiyan Allah ta'ala lahum gari sun yarda da cewa Allah ne yake tahiyar da su Allah ne yake ba su Allah ne yake hana su Allah ke ba su lafiya ba su komi wali kulli shay'in kuma sun yarda da ma rububiyan Allah ga komi su waɗannan malaman domin mu sun imani da Allah da ya aiko annabawan da suka bada labarin haka wa tirafuhum biya kuma sun yarda da rububiyya wa i'tiqaduhum iyaha kuma sun kudirce ita rububiya din itiqadan jaziban kuduri cewa wadda take yankakka babu shakku a cikin ta to kuma kaga malamai suna da yawa ko ba haka ba din da malami yake malamin Allah to ya yarda da cewa Allah yi shi kuma Allah ne ke bashi ba shi ke bakan shi ba yawa shi yasa ma cikin girmama da ake ce malami ba hadan Allah yawa shi ba Allah bane kenan ba hadi ne na Allah fadar Allah yake sai kuma fadar Allah tana nan ko'ina in dai kana ban Allah kana abin da Allah to cikin fadar Allah su bane wata alaƙaci to kaga ai su ba alloli ba ne ko malami ba ubangiji bane ba Allah bane bawan Allah ne yana gaya muku kuma cewa shi bawan Allah ne ko da kun ga wani abun mamaki yayi to a rayuwar shi to Allah ne ya bashi ba shi ne ba kanshi ba in dai malamin Allah ne haka yake yawa sai in ya ga damar cika baki ya ce yo mu din na wasa ne Ya cika baki ne kawai na hudu imanul balayin imanin miliyoyin ko miliyariyoyin mutane wal'adad da kuma imanin ɗimbin mutane alladi wanda la yuhsa ba su ƙidayuwa min uqala'il bashar daga cikin masu hankalin ɗan adam wa salihihim da kuma nagarinsu mutanen ƙwarai a cikinsu ma'ana ba a tare aka zama ɗai ba ma dai mafi yawan mutanen duniya sun yarda da Allah sun yarda akwai Allah musamman masu hankali cikinsu musamman mutanen kirki a cikinsu wannan baya nuna cewa duk duniya kowa ya da akwai waɗanda a yanzu suna jayayya da akwai Allah ba su yarda ba akwai su cikin masana ilimin zamani ana samun tari a cikinsu waɗanda za su zo ma suna karantar da ku suna cewa kakko yarda kawai wasa ce ake da hankalinku babu wani Allah saboda suna ganin me ba taba ganin wanda ya ga Allah ba shi yasa kuma sun riga sun yi zurfi wurin bincike bincike suna samar da abubuwa da kansu samar da waɗannan abubuwa da kansu da kirkire kirkire da suke sai suka mantar da su da mi da akwai Allah kamar suke yi amma in ka zanna da su kana tattaunawa da su zaka ga a ƙarshe ka gamsar da su sun yarda akwai Allah ko ba haka ba ta'ala madaukakin sarki li jami'il khalaiq sun yarda da rububiyyan Allah subhanahu wataala ga dukkan halittu gaba daya to bari mu tsaya haka nan akan waɗannan wato dalilai waɗanda aka cirato to kuma karatunmu daga yau zai tsayawa har zuwa wani lokaci za mu tsaye da karatu insha Allah ta'ala saboda za a gyaran masallacin nan baki da shi za a tsaye da karatu na zuwa sati biyu ku kirga nan da sati biyu insha Allah sai mu dawo karatu masallacin za a gyara wayo ana gyara muna karatu ko yana yiwa kuma babu ne guri da za mu tsaya nan wurin aiki saboda haka za a tsaya wannan karatun dai da muke za mu tsaye da shi limin hajjul muslim insha Allah sai bayan sati biyu an gyara masallaci sai mu dawo mu ci gaba da karatu insha Allah na'am wasu bayan Allah suke bara addu'a wurin al'ummar musulmi ga makarantarsu da take fuskantar kalubale tsakaninsu da wasu mutane yanzu dai ma makarantar ta hita daga hannunsu an karbe ta to suna bara addu'a Allah ya ba su su mata su to Allah ya ba su kuma Allah ya sa wannan karbe makaranta da aka yi zaman to alheri ne gare su Allah ya ba su wanda ta hita na'am musallam na'am bai a mutum ne ya ta da sallah bayan ya kabbara harama mai yake karanta fatiha sai ya karanto sura sai da ya kare karatun sura sai ya tuna shi fatiha ce zai sai ya koma ya karanta fatiha to in ya kare karanta fatiha sai ya kare karanta sura sai ya kare karanta sura domin waccan karatun sura sunna ne karatun fatiha farilla ne karaka ba ma cewa jera su dole ba ma magana wani jera su fatiha za ka kawo da karanta sannan ka kawo sura kuma in ka kare ba wani abu da za ka yi tun da bakari ya kai mi ba bakari ya ka kulla raka'a ba da raka'a ta kulli ne da shi amma baka kulla raka'a ba ka tuna cewa me kenan farilla ce ka bari ita farilla dama ba a mata ne yawa ita ba a yi mata sujudu sahau ana mas sunna ne sujudu sahau da ita abin nan ce ka tuna ba kai ba sura to ita ce sai kai mata amma tunda ka ba fatiha farilla ce saboda ka babu wani abu da za ka yi insha Allah sallar ka ta yi na'am wame matsayin tahiyar mace aikin hajji ba tare da muharramanta ba mijinta ko ɗanta ko ɗan ƙananta ko ɗan ƙaunarta ko ɗan magajiyarta haka dai ko ɗanta ko shikanta muharramanta dai manzala sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi karara ya nuna ba ai amma malamai suka ce abin da yasa manzala wancan lokaci ya faɗa haka nan saboda wancan lokaci akwai dashi ko ƙungurmin daji kuma mata a wancan lokaci sun saba kawai mace sai ta tafi ita kadai kaga komai yana iya zuwa da ita yanzu kuma mu kuma balaguranmu na hanyoyi ne kuma duk wanda za a yi cikin mutane yake mace yin za ta yi ta cikin mutane za ta akalla motoci irin na da akalla ka ga mutum shidda cikin mota daga nan zuwa yamai lokacin akwai 'yan ƙananan motoci da ba su da girma yanzu kuma kaga mota akalla sai ka samu mutum wajen sattin a cikinta to saba'in da wani abu ne in kuma karama ce mai dizinam kaga mutum sha tara kaga dai cikin kuma tahiyya ana yin tare bisa kwalta bisa kwalta kuma ba ku kaɗai ne ba wasu na bayan ku wasu na kuna ban hannu da su kuma an tashi tahiyya maka jirgin sama za a jirgin sama kuma ɗaruruwan mutane yake ɗauka kuma an je can ma ba wai kowa zai kaba ɗakin shi wani a gungu ne na mata za a yi masa wurinsu daban kenan dai asali dai in sun samu ne mace in za ta yi ta ta yi da muharram in ba ta samu ba in babu wanda za a yi ta in ta ta yi ta kada insha Allah babu wani laifi saboda gungun matan da ke tare da su Allah ta'ala alam yana kasar yana zama gida? Ah, ai mutum da yake kasuru sai yabo wanda yake cika sallah. Mana garin da yaje bakunta kuma sai samu raka nawa. Shikenan. A mai kasuru baya ban mimi. Asali mai kasuru baya ban mai cika sallah, sallah. To amma in ya bi kuma akwai hadisi da suka nuna ana yi. In ta kama ana yi. Madayin san samu ne kai sallah kada. domin haka ya bari manzala sallah sai mutane sallah bayan ya sallame ce jama'a ku tashi ku ciko mu matahiya ne to tana yiwa tun da farko ma ba san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kasar yake ba mana da ya halitta in ka ba kai ba za ka cika in kai kana kasuru ka bi mai cikawa shikenan aka yi raka'a biyun sallar azhar ce ka samu raka'a biyu na ƙarshe shikenan da ya sallame kai ma sai ka sallame dama bi ne kanka kuma kai in kuma na farko ma ka bi tun da farko da kai aka bada sallah ana yin raka bi sai kai zaman ka in ka so ka sallama sallai yana tashi kawai sai kama ta hiyarka ka sallama sallah ka tashi ka ta hiyarka usko malamai suka ce kana yi zanna kai ta jiran shi sai ya ci ko rakoyin shi guda biyu in ya sallame kai ma ka sallame da haka akwai halaccin bi kuma akwai halaccin ka mai zaman ka gida ba ce ka tai masallaci ba kuma ka yi masallacin akwai halaccin ka yi sallaka daban ka hita ka ta hekka kuma akwai halaccin ka bi eh kana koyi ne wannan koyi ne na sura koyi ne na zahiri amma batini ba shi kake bi haka malamai suke ce ya halitta sau da asali shi sallar shi ce kake biya kuma ka sallame bai sallame ba ba man zala ya ce wajen sallama fa sallame in ya sallame sallah kuma to bai sallame ba yanar jira za ka yi sai ya ƙari wallahu ta'ala ala shi kenan to Allah biya mana bukatu gaba da Allah ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ce Allah ka shahi mana wayan mu Allah ka raba mana asiri duniya da lahira Allah ka bar karshen dukkanin matsalolin mu gaba daya Allah ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci ka raba mu da yunwa da talauci Allah ka raba mu da rishi Allah ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wando kawo mana aiki mai albarka ka sa mu rayuwar mu albarka Allah abinda muke karantawa Allah ka sa ya amfane mu duniya amfane mu lahirar mu ya Allah Allah ka ba mu lafiya da abinda lafiya za shi marasa lafiya Allah ka ba su lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa sun huta matasan mu Allah ka shirya su ya Allah Allah ka ba su ilimi mai amfani ka ba su aiki mai amfani ka ba su kasuwanci mai amfani ya Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين